أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أيوة السلام عليكم za mu tashi a fassararmu na wannan littafi na mulhatul irab za mu tashi a fasulun fil amsilatil khamsati e wannan fasali ne wanda ake kira da al'amsilatul khamsati wato misalai guda biyar e ana kiransu da al'af'arul khamsa e yace wa khamsatun tahzifu minhunna tarab ya ce wa hamsatun tazifu ya ce a lafa'alu hamsa tazifu min hunar ɗarab yana shafe wato daga harafi na ƙarshe e yana shafe harafi na ƙarshe fi nasbiha fa'alƙihi wala ta haf fi nasbiha a yayin nasbansa fa'alƙihi sai ka shafe shi wala ta haf kada ka ji tsoro. Ya ce, Wahaya laƙital khaira, wahaya ya ce, laƙital khaira, Allah ya sada ka da alkhairi taf'alani sai ka aikata shi. E, to zai fara lissafowa ne, taf'alani guda ɗaya kenan ko? wa yaf'alani da yaf'alani kaga na farko da ta'un ne ko kaga taf'alani wa yaf'alani da ya'un fa'arifil mabani eh yace ka fa'inci wato wannan gine-ginen ginin wa taf'aluna da taf'aluna kashi ma da ta'un ko summa yaf'aluna sannan yaf'aluna da ya'un wa anti ya asma'u ya ke asma'u taf'alina ki aikata shi ki aikata to kun ga akwai taf'alani da yaf'alani da taf'aluna da yaf'aluna da taf'alina so wannan sune al-af'alul khamsa yace fa hazihi tuzafu min hannunu ce fa hazihi kun ga wa'annan al-af'alul khamsa din tuhuzafu min hannunu wato suna shafe nunun ɗin ƙarshen fi nasbiha a yayin nasbansa da ya zahara sukunu sannan sai a bayyana wannan sukuni ɗin ta ƙulu kamar ka ce ga nan misalin lizzaidaini lantalika ta ƙulu ka ce lizzaidaini zaidun a zaidun guda biyu lantalika lantalika ba ku tafi ba ku biyun wa farka da sama alan yaftarika wa farka da sama'a taurarun sama lan yaf lan yaftarika ba su rabu ba kun gane aga ai asali lan taliƙani ko? Alawa ala wazni me? Taf'alani ko? Lan taliƙani asali, to sai aka shafe wannan nuni na ƙarshen ko? Shi yasa ya ce fahazihi to zafu min nunu fi nasbiha. Haga? Lan taliƙa sannan a nan ya ce lan yaftariƙa shi ma yaftari ƙani ne to sai aka shafe wannan nuni na ƙarshe kenan na ya ce wa jahidu ya ƙaumi hatta ta gina mu ya ce ya ƙaumi ya ku mutane wa jahidu ku yi ƙoƙari ku yi jihadi hatta ta gina mu har sai kun har sai har sai kun samu ganima wa qatil kuffara ku kashe kafirai kai ma yuslimu ko sa musulunta. Aga a mahallu shahid a nan ne hatta ta namuna ne asali, hatta ta namuna ne, to sai aka shafe wannan nuni ɗin ko sai ya zama hatta ta namu, sannan sai mai kai ma yusulimuna ne, sai aka shafe wannan nuni ya zama ya zama kai ma yuslimu to haka yace walan yadibal aishu hatta tasidi yace walan yadibal aishu rayuwa ba za ta yi daɗi ba yake hindu hatta tasidi har hindu sai kin samu arziki yace ya hindu yake hindu bil wasli ya hindu bil wasli lazi ya hindu har sai kin yi arziki allazi yurwi sadi wanda wato yace ya hindu har sai kin yi arziki da saduwa da allazi yurwi sadi wanda yake wato kosar da ishirwa eh su haka Na'am sai fasulul jawazin. E, wannan fasali ne wanda yake yi wa fili fili na mudari wato jazma wato sukuni. Yace wa yujzamu al-fi'lu bi lam fi nafi wallari fil amri wala fi nahyi. Yace wa yujzamu al-fi'lu bi lam. Yace ana yi wa fili na mudari jazma wato sukuni bi lam da lam. e, wato illam ya zo gabanta fili na mudari to zai yi wa fili na mudarin wato sukuni ya ce finnafi a cikin lamun na nafiyu wato lamun na korewa wallami fil amri da kuma lamun na umarni wala nahi da kuma lamun wato na hayi e, kamar in bari mu ga lamun na umarni kamar ka ce liyun fiq kaga liyun fiq kaga wannan lamun na na amru ya yi wa fili na mudari wato jazma ko liyun fiq ai asali yun fi'u ne yun fi'u sai wannan lamun na umarni sai masa wato jazma haka kamar la, lamun na hani kamar ka ce la ta'akul kaga la ta'akulu ne kaga ai ta'akulu ne to amma sai wannan lamun na wato hani sai ya yi masa wato jazma ya zama la ta'akul kamar la tashrab la tazhab haka na'am wa min hurufil jazmi aidan yana daga harufan da yake yi wa fi'ili na mudari jazma aidan har yanzu lamma akwai lamma to kaga mun samu lam lamun na nafiyu da amru da nahayu ko guda uku ko ga lamma guda hudu wa man yazid fiha wanda ya ƙara a cikinta wato lamma ɗin kenan ya ƙul alamma sai ya ce alamma to haka kaga mun samu guda biyar kenan ga nan alamma eh in an ƙara eh kaga misalin lamma ka ce ballamma me ya zuƙu kaga ya zuƙu ai ya zuƙuna ne ya zuƙuna ne to sai ya shafe wannan nuni kuma sai ya masa wato sukuni eh sai kuma taƙulu kamar taƙulu kamar ka ce lam yusma kalamu man azal kamar ka ce ba ka jin maganar mai zargi ya ce to kunga wannan misali ne lam yusma kaga mene na lamu ne na me na nafiyu lam na nafiyu na, na korewa a lam yusma kalamu man azal to kaga ya fara baka misali da lam na nafiyu to wala tukhasim man idza qala fa'al wala tukhasib kada ka yi husuma man iza ƙala fa'al da wanda ya ce zai yi kaza sai ya yi wannan kaza ɗin. Kaga wannan me lamun nahi ne, ko? Eh, to haka, wa Khalidun lamma yarid ma'aman warat. Wa Khalidun da Khalid lamma yarid bai gan bai bai gangara ba, ma'aman warat tare da waɗanda za su gangara. Wato, Khalid bai gangara ba, ma'aman warat tare da waɗanda za su gangara. Wato, a nan ma abin nufi a nan gagalan ma yaridu ne ko? Sai ya yi masa, sai wa fi'ili na mudari, wato, sukun ya zama yarid. E, to haka illan ma ya zo? shi ma haka lamma yarid ba lamma yaridu ba ma'aman warat tare da wanda ya gangara kaga man ma shi ma kaga man warat yace ba wai na'am wa man yawadda falyuwasil man yawad yace wa man yawadda falyuwasil yace wanda yake so ya sadar da wanda yake so eh sai ce wanda yake so to fal yuwasil man yawat ya sadar da wanda yake so eh mahalli shahidi a nan dai wannan fadin fal yuwasilu ne asali ko yuwasilu to wannan fa'un din nan sai ta mai da ma sai ya zama fal yuwasil na'am sai me kuma yace wa in talahu alifun wa lamu ita idan alifun da lamun talahu suka biye masa falaisa gairul kasiri to wannan fa ba a yi masa wato kasira e, shi bai da kasira wasalamu ita ce za ta ba shi aminci zai baka wannan misali a gashi nan ta ƙuri kamar ka ce la tantahir limiskina haga asali la tantahir ko la tantahir miskuni to amma da yake alifun da lamun wato ma'arifa sun zo a gabansa to zai masa me falaisa gairu kasiri to zai masa wato kasira ne eh banda kasira a gane la tantahiril miskina amma asali tunda wannan lamun din nan lami ne na jazma wanda yake yi wa filin mudari jazma kuma ga shi gaban da fili na mudariko sannan sai aka samu akasi alifin da lamun ne a gaban wannan fili na mudari din to anan za ka yi kasra ne la tantahirin limiskina sai dai in ka zo lirabi za ka ƙaddara shi ne na wa mislahu misalinsa kamar ka ce lam yakuni lazina eh lam yakuni lazina kafaru min alkitabi ba to misalin sa kenan kaga lam ina kaga yazo kamar kace lam ai lam yakun ne yakun allazina to haka to ka saboda ma'arifa ta zo zai zama lam yakuni allazina na'am wa in taral mu'talla fiha yace idan kaga harafi mai illa a gane fiha a cikin wannan wato fili na mudari ɗin e ridfa ridfa ya goyu a fili na mudari to fa au akiral fili ko ya zo a ƙarshen wannan fili ɗin fasimul hasba ka ba shi alama da sharewa ga misalin taƙulu kamar ka ce la ta'asa ai asali la ta'asa ne kaga daga gaban wannan wato da shi yasa ya ce au akil fili ko a ƙarshen wannan fili na muzari ɗin ko ai asali la ta'asa ne kaga kuma ya zo me akwai illa akwai harafi na illa a kan wannan fili na muzari ɗin ko to sai ka ce sai ka shafe sa shi yasa ya ce fasimul hasba din Ka- sai ka ce la ta'assa ba la ta'assa ba kaga ka shafe wannan harafi na illa wannan alifin din kenan wala tu'zi kaga la ta'asa la ta'asa kada ka yi bakin ciki ai asali la ta'asa ne to ka shafe wannan harafi na illa wannan alifin din nan yace wala tu'zi kada ka ka cutar eh kada ka yi cuta ai wala tu'zi ne aga a ƙarshen wannan kalima a wannan fili na mudari akwai harafi na illa wannan yawon ɗin ko sai ka shafe ta shi zama wala tu'zi eh yace wala taqul bila ilmin kada ka yi magana ba tare da ilimi ba eh kaga ai asali wala ta'uli ne ta'uli to sai shafe wannan yawon ɗin nan na harafi na illa sai zama wala taqul so haka wala tahsunu tila kada ka sha giya eh aga a nan ne to wala ta sunu ila ai wala ta suni a gane wala ta suna ko wala ta suni to sai a shafe wannan harafi na illa ɗin a ƙarshe to shine dai wa anta ya zaidu eh ka ce ya kai ya kai zaidu fala tazda ana e, a wata nuska ya zo a falatahawul ana e, a falatahawul ɗin ya fi ma'ana na sai a gyara falatahawul ana ya ce ya kai zaidu kada ka bi son burace burace e, wato kada ka zama mai son yawan buri mai yawan buri na'am aga a mahalli sha daidai a nan shine fala tahawuli to sai ka shafe wannan wato yawon ɗin. E, wala tattabi illa bi naqdin fi mina. Wala tattabi yace kada ka siyar sai kuɗi hannu amina. E, kaga da yake amina a waje ne wanda sai a shekara ake taruwa, du, duniya suke taruwa aikin haji. Kaga dole in za kaga kada ka sayar abu in ba da an baka kuɗi a hannu ba in ba ka ba za ka nemi mutum ka rasa shi har abada na to ma abin da ake nufi da anan shine wala ta wala tabi asali me kenan wala tabi'i ko sai aka shafe wannan wato harafi na illa ya zama wala tabi to haka wal jazmu fil khamsati mithlu an-nasbi yace jazma wata sukuni a al'afa'alu kamsa ya ce biyazbin nuni ai ta wata sukuni a al'afa'alu kamsa ana shafe nunin ko har yanzu mislun nasbi wato misalin nasba faƙna bi'i jazi wa ƙulli hasbi ya ce faƙna li'i jazi ka wadatu da irin wannan taƙaitawa da na yi maka wa kulli hasbi ka ce min ya ishe ni mm kaga ya taƙaita to amma kana iya ganewa eh na'am sai me kuma faslun fi sharti wal jazaa'i wannan ce wannan fasali ne na fi'il shar da jawabu sharɗi to shi ma zai kawo bayani yace haza wa in fi sharɗi haza wannan wa in fi sharɗi wannan fili na na sharɗi din nan wal jaza'i da jawabu sharɗin nan na'am a na'am eh fili da sharɗi wal jaza'i da jawabu sharɗin nan tajzimu fi'ilaini tana yi wa fi'ilai guda biyu jazma sukuni bilam tira'i ba tare da wato shakku ba ko kokonto ba watiluha watiluha abin da yake biyo bayanta ayyu ayyu wa man wa mahama da ayyu wa man da man wa mahama da mahama wa haisu ma aidan da haisu ma har yanzu wa ma da wa ma wa izma da izma to wannan duka wato suna fili na sharɗi ne da kuma jawabu sharɗi duk zai kawo misalansu a cikin jumla yace wa aina minhunna wa aina minhunna eh kaga kamar inda Allah yake cewa a wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukfu yuhasib kaga in din nan kaga in na farko kaga in tubudu kaga in tayuwa mai in tuba to wannan fi'ili ne na me ana kiransa da fi'ilu shart ne sannan ma fi an basu kuma autufu yuhasiba wannan shine jawabu shart to haka su suna yi wa fi'ilai guda biyu ne wato jazma wa aina minhunna da aina na na daga ita wa anna da anna wa mata da mata fafas jami'al adawat ka kiyaye dukkanin wa'annan wato adawat wa'annan misalai ya fata ya kai saurayi wa da qaumun wasu malamai ko wasu mutane daga larabawa ma sun ƙara ma faƙalu kamar su ce imma da amma wa aina ma da aina ma kama talau ayyamma kama talau ayyamma eh, kamar yadda kake karanta ayyamma ayyamma ta uku haka ayyamma ta uku lawa asma'ul husna na'am yace taqulu kamar kace in takrut tusadif rushda idan ka fita zaka dace wato da samun shiriya wa aina ma tazhab wannan fa ya fara baka misalin ne fa kaga ya fara baka misalin da na in din nan eh na cin in zai baka cin in zai fara baka misali na wa in tishar din nan to yace da qulu kamar ka ce in takrut tusadi rushida idan ka fita zaka dace da samun shari'a wa aina ma tazhabu tulaqi sa'ada yace duk inda ka tafi za ka haɗu da arziki kaga wa aina ma tazhab kaga tazhab to haka wa aina ma tazhab tulaqi kaga sa'ada kaga tazhab tulaqi sa'ada to haka ah sai kuma ina yace wa man yazuru azuhu bittibai ce duk wanda ya ziyarce ni wato zan ziyarce shi bittifaƙi wato a bisa ittifaƙi malamai kaga waman yazur kaga yazur kaga naman ne yazur to azuhu bittifaƙi haka wa haka za ta sanau fil bawaƙi wa haka za haka za ka aikata tasnau bil waqi haka zaka aikata a cikin sauran mm to haka zaka aikata yace fa hazihi jawazimul af'ali yace kaga wannan sune masu yi wa fi'ili na mudari wato jazma jalautuha manzumatal la'ali yace jalautuha na yaye maka su manzumatal la'ali na yi maka su irin tsari na lulu'ai to fa to kaji ya yi maka tsari irin na lulu'ai fa fas ka kiyaye uƙita sawa irin kiyayewa na wanda ba a mantuwa ma amlaitu ma amlaitu na daga abin da ne maka wato shimfiɗar su na ke gaya maka nake gaya maka wa qis alal mazkuri wa qis alal mazkuri ka kiyasta akan abubuwan da na gaya maka eh wato ka kiyasta akan abubuwan da nake gaya maka ma algaitu misalinsu ba eh misalinsu ba eh to sai ka nemi misalansu na to gobe za mu tashi a babul binayi a karatun yayi karatun yau ya yi wahala sosai ya yi wahala sosai Allah ya samu gane Allah ya muna muwafaɗa Allah ya gane da mu zai rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh ga littafi saura kaɗan a sauke shi insha Allah ina ga zuwa jibi ma in mun dage za mu iya sauke shi so Allah Allah ya mana muwafaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin